أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة فاتحة الكتاب مكية وآيات سبع آيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ya karanta tsoron fatiha ce a ƙarshe ya kuma sake dawowa da shi saboda shi saboda masani an saukar ma'anin sallallahu alaihi wasallama yana makka aka sake saukar masa a madina don haka wannan tura na fatiha ce fita tana da sunaye da yawa an larabawa suna cewa kafaratul asma'i ta nuna wani karfin musamman abu ɗaya ya samu suna da yawa yana nuna yana da ɗaukaka kenan kuma Allah ne ga ma annabi radana ta yana da saba min al-misali wal qur'an yani kamar yadda muka faɗa lokacin da aka saukar da wannan sura annabi ya ce unzilat alayya kanat kanzan ta al'arsh an saukar mun da ita da can tana koye ne a ƙarƙashin al'arshi wata taska ne Allah ya saukar mana da shi ana kiranta surar salati domin ita sallah ba ta inganta sai da fatiha ko wace iri ko ko nafila ko farilla kuma hadisi yana cewa ka san fi salata bayni wa bayna abdi nisbaini nisfun li abdi wa nisfun li wa nisfun wa li abdi ma ta'ala na raba sallah kashi biyu tsakanina da bawana rabi na wa shine kamar da muka yi bayani biya in ka ɗauko daga alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa inda ka kai iyyaka na'budu wannan rabi kenan to wa iyyaka nasta'in wa zuwa ƙarshe kuma wannan na Allah kenan idan ka kai ƙarshen sai ce Allah ya ce amin mala'iku su ce amin sai ya ce wani abdi ma ta'ala ana ambaton wannan sura na fatiha ruqiyya ruqiyyan nan fatiha manzo Allah ya ce magani ne na komai kowace cuta tana magani sai dai mutuwa ana ambaton ta asas ma'ana tushe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya an tambaye shi wani abu ne bi alqur'ani yace Allah wa rasuluhu ala kulli fata fi kitab hasan dan ali karramallahu wajhahu ya taba rashin lafiya mai tsanani har annabi ya bakin ciki yana cewa to ga waɗannan su nake gani kada ya zama kakar rayuwar zai jibril alaihi salam na sauka ya ce kanan da masu suran da ba harafin ba a ciki ba harafin ba a ciki ruwan su ba ta ke ta mu kenan ka wanke shi akan ruwa ka sha shi jirgin ruka da shi wannan a takaice suran kenan na fatiha tana bayanai masu yawa alhamdulillah rabbil alamin godiya ya tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin jarirai shi alhamdulillah lillahi harafa ne takwas wato duk wanda yake alhamdulillah ya cancanci hawa martabobin gidan aljanna guda takwas daga alhamdulillah rabbil alamin rabbil alamin ubangijin jarirai malikin alamin jamu alamin wal alamin kullu ma huwa Allah in ka janci alamin duk abin da ba Allah ba alam ne sai dai ce alamul malaikati alamul insi alamul jinni alamul mubina alamul ardi sifati to haka na ake mana alam shi da Allah ya ce shine ubangiji duk wani abin da ba Allah ba shine ubangijinsa rahman Allah shine rahman ma'ana rahmaniya yakan hada kyauta a nan duniya ya ba masoyinsa da makiyinsa kafiri Allah zai ba shi komai a duniya zai iya ba mu hikimomi a duniya to shi ne rahmaniyar Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahmatul lil alamin arrahim Allah shi ne mai rahama al-mun'im bi daqaiqi ni'am mai ni'imtarwa da zurfa ban ni'ima rahimiyya kuwa ba a samun sa a duniya sai a lahira a lahira ba zai ba wanda yake kafiri ba sai mumini rahmaniya kan a duniya take rahimiya ko a lahira ne an yi lahira sai mai gaskiya malik yawmiddin Allah shine mamallakin ranar sakayya hadda ranar zakayya hadda ba ranar zakayya ba yau ma nashi ne jiya nashi ne gobe nashi ne kullum ma nashi ne sai ya ambaci kansa maliki yawmin dini maliki yawmin dini karka ce a'a sai wannan ranar yake da mulki a'a ai a nan duniya akwai waɗansu mutane da za a dinga cewa wani maliku wani maliku wani maliku yana ji yana tare amma ranar kiyama in yayi shi da kanshi zai tambaya imani da mulkul yau imani da mulkul yau imani da mulkul yau ba mai amsa amsa mana ba wanda isa shi da kansa zai amsa ya ce billahi wahidul qahar shi yadda ce al-maliku yawmiddin ya kana abu Allah ne kadai muke wa bauta ma'ana akan ce ba wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah mu kai kadai muke ba bauta bautan da ka gani na gani amma kuma bautan da muke ya Allah wa iyyaka nasta'inu kai kadai muke neman taimako in baka taimake mu ba za mu iya yi ba ai wani an ba shi iko ya yi tsayuwa tsayuwar manza ba na Allah ba wani an ba shi iko ya duka ya yi ruwa kamar rukuku ba na Allah ba iyaka abin da iya kenan wani zai duka ya shiga rijiya amma bai iya kujera ba wani zai zauna zaman ɗinki ko zaman sana'a bai iya sallah ba to kai da Allah ya baka tsayuwa ya yi tsayuwa don kai sallah ya yi wani dukawa don kai rukuku ba don kai noma ba noma ne shari'a ne ya maka dama ka duka kai kujera ya maka dama ka yi zama don shi to in ba don taimakon Allah ba da sai ya barka kamar wancan ya tsayuwan banza ko tsayuwan dutse ko tsayuwan nan sallah ya kwana ya yi ne a rana ba don Allah ba inda ba labari ne ga ga tsayuwar banza ke wannan da take ya Allah ko da kaga yana tsaye wannan inda baka taimake ni ba zai iya ba wa iyyaka nasta'in to kaga iyyaka nasta'in har zuwa karshe ya koma ga Allah to lokacin da kace ma Allah iyyaka na'budu sai Allah ce na sani na sani me bukatar ka sai ka bar shi Allah iyyaka na'budu kai kadai mu jawo ka wa iyyaka nasta'in da mu ka kuma ji bukatar ka sai ka ce Allah ihdina siratal mustaqim shiryan da mu ta barkin shiriya kamar tabarkin waɗanda kai ma ni'ima wani wani yana ta min nabiyina wasiddiqina والشهداء والصالحين صراط الذين أنعمت عليهم كنا الله سبحانه وتعالى نتوى أم يحصلون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما والله يا مدير أبد يا النبوة كما أنزل إبراهيم يا باش حكمة يا باش ملكي بجرمة akwai wanda ya musu ni'ima aka tara musu tsakanin mulki da annabta kamar Suleiman akwai annabawan da Allah ya jarumi su da masifu masu yawa kamar su annabi dawo haka nan ne Allah ya faɗi haka ne don ka naza bai ce zara da lazina zuluhu wa kudulu ba ta bankin wanda aka yanka aka karkace ba tare da cewa annabi yana cewa al'anbiya wa ashaddu bala'an summa al-amsal bal amsal kun san kuma su kuwa ga kuma da bala'i annabawa sannan wanda yake da wanda yake wani annabi an biyo shi da kudu za a ci za a kashe shi yana zuwa wani yake ko wani yake da da ya shige ciki da dade kagarar da kalbi kabaran suka sa zanto suna yankawa har aka zo da ne kansa zai kara Allah shi kai kuwa sai na cire sunan ka a cikin annabawa. Kai zuwa da bala'i, in kai kara na cire sunan ka annabawa kai shi. Annabi Nuhu alaihi salam a dake shi a dake shi a jefar da shi a juji gobe ta so ya wa. Manzon Allah a matsayin sa na manzon Allah wanda ya zama rahmatul alamin ya je Taifa an jefe shi ana mashi ihu yana tafiya ana jiban shi aka tashi da yara suna jiban shi kawai ne jini za su ke miƙe miƙe kai tafiya an karya mata an kori a wajen yaki an fasa masa goshi to wani Allah haka yake so na shi din ya jarrabe shi ya gani me zai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba goshi a hannu a goshin sa yake kai yanzu wanda suka ji wa annabi ciwo za mu gobara ko Allah ya karka kara wani yaro Allah kara wani yaro ba haka ya kamata ka ne ba sai ce to Allah na tuba Allahumma hadikum fa innahu la ya'lamu Allah ka shirye su ba ba to ana ba ce ma muminai salatar lalina an amsa alaihim ba ce ma salat tabarkin wanda aka jebe su da dutse ko tabarkin wanda aka masa masa goshi ko tabarkin wanda aka kore a suka kori irin na annabin ga Muhammadu sai Allah ya ce al'amsa alaihim dan ka da gargaje ka irin wannan zirari ba na son sa ajibe ni ayi mana kaza to Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa ghayril maghdubi alaihim mu musulmai mu gode wa Allah yahudu su ne farkon waɗanda Allah ya girmama da farko ya kawo annabawa duk yawancin annabawa ne ko tun annabi Ibrahim ne alaihi salam annabawan da ba cikin yahudawa guda biyar ne kadai duk sauran annabawan da kake ji yahudawa ne amma da su Allah ya girmama su ya girmama su ya girmama su daga baya ya ya fushi da su har yana cewa ya bani Isra'ila usuru ni wa tilka lati anamtu alaikum wa anni faddaltukum ala alamin daga baya Allah ya yi fushi da su ya yi fushi da su ya zubar da su a baya sai shine Allah subhanahu ta'ala ya ba annabi wannan Qur'ani ya ba shi fatiha ce annabi ne to kai da jama'anka ka ce Allah ya ba ku gabaci madaidaici amma ba irin wanda ka yarda da su daga baya kai hujji da su ba Allah kar ka hujji da ku kamar yadda kai da yahudu to sannan bayan nan sai ce wallahi wallahi ka san su nasara da yahudu ba a shi nasara ba su ke da annabi Isa alaihi salam ba annabi Isa yana cikin yahudawa ne Allah ya aiko shi ce kuka gama shi kuka yi mashi kawancin za su kashe shi suka je Allah ya ɗauke shi ya kawo sifar sai ya sa ma waɗanda wanda suka tura a gwajin sai ya fito da shi da suka ji labari da zara sai suka suka yahuda ko mutanen banza yahuda ko mutanen banza Allah ya aiko annabi cikin ku bayan ya aiko annabi cikin ku har kuce za ku kashe ku sai suka ɗauko ko wasu kin maimakon su girmama Allah da ya halitti wanda kuka ɗaure a cikin wasu kin ko ko shi idan da Allah ya halice shi da uwa ba uba sai suka ce ai wannan ya huce ma a ce bawan Allah dan Allah ne dan Allah ne Allah ya ce to warallani na ku musulmi ku dinga roƙon Allah kare ya sa ku cikin fadar wannan shine ainihin fatiha wanda Allah ya ba musulmai wanda kowane lokaci ka karanta fa'idodinta da yawa magani zance da Allah kariya waƙiya ga nan
سورة البقرة مدنية وآية 285 آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أعوذ بالله من سورة البقرة مئتان وست وثمانون آية سورة كنا وانا لا مغنى ثانية kowane sura akan ba shi adireshi na labarin da ya zo a cikinsa surar zaniya wanda ya auku a lokacin annabi nisa amma ba zai hana a ce akwai wasu maganganu da yawa a ciki ba amma babban labarin da yake ciki maganar zani annabi yana zama maka aka saukar da ita ayoyin da ɗari biyu da tamanin da shida bismillahir rahmanir rahim kamin na za ka ga masu tafsirai sun yi bayani a gaba farko yana cewa alhamdulillah hamdan muwafiyan li ni'amihi mukafi'an li mazidihi godiya ya tabbata ga Allah mai cika ni'imominsa mai zama wa kuɗi ga ƙaruwarsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa junubihi wa sahbihi wa junubihi. Tsira da amincin Allah su tabbata kan Annabi Muhammad da sahabbansa da rundunarsa. هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم. wannan abu ne wanda bukatan masu kwaɗayi ya zananta a kansa a cikin cika tafsirin Qur'anil Karim. التي ألفها الإمام والنوان شوغباية ألفها المحقق جلال الدين سنة جلال الدين محمد بن أحمد المعلي الشافعي رحمه الله wato in an tafsiri kana jin ana cewa jalalai ne abin da yasa ya zama jalalai ne a farkon lamari babu tafsiri irin wannan kowa ya zama nan qur'ani kowa ya san fassara qur'ani haka aka zauna tafiya ya tafi har kusan shekara ɗari takwas wannan tafsirin da yake hannunmu ba zama ne annabi aka yi ba sahabbai ba sun suka yi ba tabi'ai ba sun suka yi ba tabi'u tabi'i na ba sun suka yi ba ainihin tafsirin jalalai ne bid'a ne amma ba dai shi ne bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da wani babban malami da ake ce Muhammad Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad al-Muhalla Shafi aka zo aka same shi aka ce to ya kamata tafsiri yana zuwa hannun mutane wanda ba san larabci ba ba san lugha ba a yi mashi sharhi wanda kowa zai iya karantawa ya san ma'anarsa dan Qur'ani zai zo da fansa ga abu zahiri zahiri sai ya zama ba shi ake nufi ba kamar yanzu wani magana annabi ibrahim lokacin za a mashi bishara da matan shi za ta haihu sai aka ce matan su zai dai dariya to an bazo kamar tsara shi dariya ba dariya ba ne ta yi haila ne Allah ba dariya ba ne ta yi haila ne na zuwa fiya fardan wala sharaba can a wani irin da karatu suka magauci ba za su dandani ba sai ka ce sanyi fardu sanyi ne ba shi nake nufi ba bacci wa irin wannan irin wannan sai ya sa mutane suka ce to ya yana da bukatuwa a kawo fassarar alkur'ani wanda zai dace mai kankanin bayani ba mai dogon bayani ba wanda kowa zai iya ɗauka ya san fassararsa jalaluddin muhammad ibn ahmad al-muhalla sai fara tun daga suratul nas har ya kai suratul isra'il da ya kai suratul isra'il sai Allah ya mishi rasuwa bai cika ta ba to azuga a duniya a wannan lokacin wane ne ya kamata zai iya yin kamar nasa wanda in a hada da wancan da nasa ba za a iya gane cewa ba mutum da suka yi ba ya ka ce to ai ba wanda ya kamata ya mishi magana sai jalaluddin abdurrahman sai aka yi mishi magana da aka yi mishi magana sai ce don Allah ya da zan koyi zan yi shi imamu suyuti din nan saboda iliminsa kusan babu fannin da bai talibi a cikin shi har an ce littafansa in an ba ka rubuta a shekara hamsin ba za ka iya ba shi ko shekara sha har ma yakan ce kai ko sabai mun je lahira za su san za su san sun san sun bar mutane a baya irin ko ya kai matsayin ya ga annabi irin iri ya yi musafaha da shi a alƙahira shi yana alƙahira annabi yana madina to shi ne a nan yake cewa wannan abin da yake hannunmu abu ne wanda bukatar mutane ya tsananta shi cewa a cika ta tafsirin jalali ne wanda jalaluddini muhammad ibn ahmad al-muhalla shafi ya fara ni kuma in ciko akan yanda ya tsara shi to shi jalaluddini muhammad shi kuma jalaluddini abdurrahman al-suyuti shi ta ake ce jalalaini shi ta ake cewa wata tunimi ma fata cika abin da ya tere masa bai samu yi ba وهو من أول سورة البقرة إلى آخر الأسرار شين daga farkon سورة البقرة har zuwa ƙarshen سورة الإسراء بتتمة على نمته in kawo ciko yadda ya zura shi tun farko min zikri ma yufamu fi bihi kalamullah in ambaci abin da za a fahimci maganar Allah ta'ala wani ijmalu kuma in dogara ala arjihi da qawali bisa mafi rijayen maganganu wa irabi da yin irabi ma yutaji ilayhi abin da aka bukatu zuwa gare shi والتنبيه فذكر على القراءات المختلفة مثل قراءة الفقه والنسابة المشهورة فشهوري على وجه الذي في مثل فقه من دوشي وتعبير تفسر كثير بأنوي سوابا وتنفي تأويل دبن استوي ساوا أنبتهم مغنغنو غير مليء بأوي الدابا وآلي بدل إيراني مؤمن دي كما تنتبه نحو التبع مع التفاوض في الكتب العربية jawabin sa ke ya ce kafin shiga ina ba da labarin cewa ni ma ina cika aikin wani ne wallahu aqala nafa Allah kadai nake roƙon amfani da ya bi duniya wa akan jira da mafi kyau zakayya ta roƙo ba a lahira bi man dake yau karami bismillahir rahmanir rahim alif lam mim alif da lam da mim Allahu a'lamu bi muradihi Allah kadai ya san abin da yake nufi da wannan wannan alqur'ani duk iliminka duk saninka duk kwakwale-kwakwalenka Allah ya ce ba mai iya kawo irin shi domin me duk ka je da fasarar za balaga ka iya nahawa ka iya tasirimi ka iya da sauransu to alif lamin fasara mana Allah tun malaman duniya suka ce Allahu a'lamu bi muradihi zalika kamar na ka sani haruffa na harafin larabci alif ba ta ta guda 28 guda ashirin da takwas ɗin nan goma sha hudu an sa su a farkon wasu surori kamar su irin su alim lamin su irin su hemi فعل كاف هايا آية ثانية فعل نوع كلمة مصدر فعل ألف لامرة to an kawo su a wannan a farkon surori guda goma sha hudu wato goma sha a cikin sura ishirin da tara wanda akwai wanda aka fara da alif akwai wanda aka fara da alif da lami goma sha uku wanda aka fara da ha ha ha guda bakwai wanda aka fara da na guda hudu wanda aka fara da ka guda daya wanda aka fara da ya guda daya wanda aka fara da sa guda daya wanda aka fara da ka guda daya nuni guda daya duk dai Allah subhanahu wata'ala ya kawo wannan wanda ba wanda zai ce maka ga fassararsa sai dai a ce a'a to ai in dai an ce alim ne yana ishara ga sunan Allah in ka ce lamu yana ishara ga sunan labiku in ka ce mim yana ishara ga mimin maliku wasu ka ce a'a muhammadu ne zalikal kitab wannan littafi الذي يقرأه لا شك لا ريب فيه باب كتبته أشياء كذا لما ذلك الآن اللاربا وأهل اللاربا إن أنت هذا غشاء قبنك إن أنت ذلك غشاء نزل تو قال القرآن هلوم غشاء هذا الكتاب في أكت ذلك الكتاب قال وانشان للتابع فأنت وانا للتابع لكي هلوم كما آه أنا أصوني da zaran an ce ga wani abu can to hankalin ka koma wajen in an ce gashi a gaban ka ba za hankalin ka zai kwanta ba shi yasa Allah bai ce hadar gida ba zalikal gida wani littafi can ya fi karfin ka fi karfin kowa sai ka dawo kana kallon babu shakka annahu min indillah wa dukkan nabi cewa la raiba nan khabar mubtada'uhu la mubtada'u zalika wa isharatu ishara da aka yi da ce zalika inda azimi don girmamawa ne hudan safarun zani ai halin mai shiryarwa ne lil mutaki daga masu tsoron Allah asairi na masu zamowa ila taqawa zuwa tsoron Allah bim lil awamiri da zan tsoron Allah wajina bin nawahi da nisantan abubuwan hani lil taqahi saboda kiwon su bizalika da wancanin ga annara wuta yalla ya kawo sibobi daidai guda hudu wanda in ga dubi sibobin nan za ka ga sihobi ne wanda duk wani mumini yana kan ba duka mumini ya tara su ba na farko yace Allah zai yi yuminu da bil gaibi waɗanda suke ba da gaskiya da abin da ya fito to abin da mun gani ba mun ga lahira ba mun gani ba mun ga wuta mun ga aljanna duk ba mun gani ba amma mun ba da gaskiya da abin da ya fito alayhim amara an min al-ba'thi na tashin kiyama wal jannati da aljanna wal nari da wuta kaga sifa ɗaya kenan sifa masu imani wa yuqimuna salata kuma suke zai da sallah suna ba da sallah sallah cikakkiya ya tuna biha bi hukukiha suna zuwa da ita da haƙoƙinta domin sallah in ka yi babu cikan zuwa bai yi ba kamar yadda wani ya zo gaban manzon Allah ya tada sallah ya gama sallah annabi ya ce je kai sallah ya ce ya rasulullahi ai na yace kai sake yi ya sake yin sallah annabi ya ce je kai sallah in za ka yanzu lafi za ka yanzu kai annabi niyya ga wanda zai yanke sai ce ba haka ake yi ba in za ka zo sallah ka zo da nutsuwa sai an samu nutsuwa sai an samu istiwayi sai gabobi ya koma kawai shi ko ya zo ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam to kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yuqimuna bai ce wa yusalluna ba yuqimuna salata suna tsaye da sallah a yadda take da nutsuwa da ba da hakinta da ikhlasi da huduri ومما رزقناهم كانوا في بعد بيوتنا ومما رزقناهم ينبغون sannan muna suna ciyarwa daga abin da muka azurta su mimma رزقناهم ينبغون fi ra'atin lahi a cikin bin Allah wallazina da waɗannan yu'minuna suke ba da gaskiya bima unzila min qablika abin da aka saukar gabanka wa ma unzila ma unzila ilayka abin da aka saukar zuwa gare ka shine qur'ani wa ma unzila min qablika daga abin da aka saukar gare ka dan imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yiwuwa ga waɗanda suka wuce kamar wanda suka ba da gaskiya da Isa da Musa su ce ba da gaskiya da manzon Allah ba su da imani domin ci Allah ce amana wa kullu ma wa zai ne rabbi wal mu'minu kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi saboda haka in ka ba da gaskiya da annabi da alkur'ani dole ka bada gaskiya da annabi Musa da tauransa dole ka bada gaskiya da Dawuda da zaburansa dole ka ba annabi Isa gaskiya da rikilansa dole ka ba annabi Ibrahim gaskiya da shuhursa to shine Allah ya ce wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun sanan sun yaqini sun san akwai lahira ulaika al mawsufuna waɗannan ababan sifantawa bima zikira da abin da aka ambata ala hudan min rabbihim suna kan shirya daga ubangiji kuma lafiya mun mafihun alfa'iluna bil jannati wan nar to kaga anan farkon suran fa a alif lam an buɗe da ayoyi guda huɗu dukkan su yana kan mummune ne za a zo a biyo da ayoyi guda biyu akan kafirai za a zo a biyo da ayoyi guda goma sha uku akan munafikai gaba daya to guda hudun nan ayan nan guda hudu duk suna ishara akan mutanen da suke tare da annabi hudan lil muttaqin ne yana bukata akan sayyidina Abubakar don Allah ya ce wa sayyidan rabbal atqa alladhi yuti malahu yatazakka kamar yadda muka tsara a maganar wannan sayyidina Abubakar imani da gaibi sifa ne na Umar bin Khattab ranar da ya musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune bayan Umar ya musulunta sai Allah ya yi koma annabi yau annabi ana maka barka mala'ikun sama ma suna maka barka ya ayyuhan nabiyyu rabbuka Allah wa man ittaba'aka min al-mu'minin ya annabi Allah ya ishe ka wanda suka bi ka cikin mu'mine ma sun ishe ka Umar kenan daga ran da ya mutu da yake ba sauran koya Umar ya mutu da ni ba munafiki bane duk wanda ya taba ni ko ra'ayi to kaga wannan na sai na Umar kenan sai wa yuqimuna salata kuma su ba ne na sai na Usman shi kuma ya zo a kansa amman huwa qanitu ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdahu zahira wannan sai na Usman kenan wanda shi mai tsayi da sallah sannan kuma a na ƙarshe wa min ma razaqna hu yunfiqun suban sai na Ali ne wanda ya ba da kansa kamar yadda muka faɗa a cikin gona na bayahude ya yi aiki wanda ya kuce yi wani inda ma'ayin zai bi muku wani muna tsa'ama ala hukumi miskinan wa yatima mu asira inda ma nufi muku zuwa illa ila da nufi muku zuwa wala shura kaga wannan duk magana mu'mine ne ka zama mai imani da Allah ka zama mai tsaye da sallah ka zama mai imani da gaibi ka zama mai baciyarwa wannan an gama maganar mu'mine za a shiga maganar kafirai إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون
إن الذين كفروا حقيقة ولن نسوك كافر ونحو ما لمك منشر سواء ديدين عليهم أكنتم أأنصرتهم كأن دي كام كان النحو دينا أأنصرتهم بتحقيق الحمد لله كتاء وإبدال الثانية تأليفا كوكا أأنصرتهم وتصيد يا كوكا أأنصرتهم وإلغاء عليهم بين الصالح والأخرى أأنصرتهم وترجو بك أنذرتهم قراءة بيان ألا إلى جاء النبي أنذرتهم أم لم تنذرهم سيما تكركتي كوكر كيما تكركتي أسنن ألا لا يؤمنون بلا صالح القيامة بعلم الله سبر سنن ألا منهم نكذيب ذلك وانجانا كتومك يا رسول الله فلا تجمع كركي ولي بإيمانهم والإنذار كركتين إلى مصدر واني ما تقوي في تارة قولة ختم الله على قلوبهم دليل da ba za su musulunta ba Allah ya daure zuciyar da ba alaika wasausa ka bala ya ruwa khairu alkhairi baya shiganta don in an daure zuciya in alkhairi ya zo ba zai samu wurin shiga ba mumini ko zuciyarsa a buɗe da an bari alkhairi zai shiga Allah ya ce yana ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan nan kafiran nan karbu da su wa ala amsalihim wa ala samihim an sanya a kullun su ai mawamihi فلا يستطيعون بصا أنفانا بما يسمعون بودا أبن سكيجي من الحق نكرتيا gashi suna ji amma jin banza kamar jin dabbobi yanzu kana karatu gaban akuya tana jin kara ne amma dan samu da ke bada ba su sani ba to haka nan kafiri in kana karatu a wurin ka munafiki ma kafiri wa ala absarihim kishawa Allah ya sanya marfi a zuciyarsu wala yashurun al-haqa ولهم عذاب عظيم عذاب بابا يا تفت غريسو قوي دائم شيء الله يقول لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل وكذا انكما مؤمنين ايوه kafirai aya ne amma da yake munafiki ya bi kushen duka ya bi kafiri shari da aka zo magana sai da Allah ya kawo ayoyi daidai guda goma sha uku a kan kawo wa minan nan ومن الناس akwai daga cikin mutane man yaqulu amanna billahi wannan ke cewa mun ba da gaskiya da Allah wa bil yawmil akhir da ranar karshe a yawmil qiyamati li'annahu akhirul ayyam domin shine karshen kwanuka in ka ji an ce yawmu yawmu yawmu a duniya ne ranar karshe an gama don aljanna ba dare ba rana wa ma hum bil mu'minina Allah yake a sanin Allah ba mu'minai bane رؤية فيه معنى من وفي ضمير يقول ربها يخادعون الله سنة يودر الله والذين آمنوا دون الكفار كفيا بإظهار خلاف ما أظلموا لبين التسابان أظن سكفوه لكافر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية لن تكون إيه مكانه كنت وكنت الدنيا لما قال الله يشكر أن يواصل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا وأثموا مني دماءهم وأموالهم وأعمالهم إلا الحق وقال رب يا رب النبي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يشي كدوها صلى وشي كنا أوجه أوجه متعني لي مسلمين أوجه الله لكم أعلم أعلم شين أبي توكل الصغائر إلى الله abin da yake cikin zuciyar mutane ko bar shiga Allah Allah ne kadai ya sani to Allah subhanahu wataala yana ga wa annabi halin munafikai kenan ba sa son su kunya a duniya in sun zo wurin da zai dinga la ilaha illallah muhammadu rasulullah duk ba ku tada ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce ba kowa suke yaudara ko suna yaudaran Allah ne suna yaudaran mu'mini don mu'mini in sun san ba su da imanin za su auka musu shine sun yi haka ne don su tunkuɗe hukunce hukuncen duniya lahira za su iya tunkuɗewa ne wa ma yusahibuna illa anfusahum ba su yaudaran kowa sai kano لأن وبال خدائهم ومن بلاء يودرهم راجع بيقوم واني إليهم ذو أغريق فيقتلحون سكنيته في الدنيا الدنيا بابتلاء الله نبيه لنمون إن كايروا ألا أنبيسا على ما أصله أكرشي Allah subhanahu wa ta'ala shi ya Rasulullah munafiqan nan da suke zuwa wajen ka sai na nuna maka su daidai da daidai idan sun zo sun zauna sai annabi ce wani ka shige munafiki wani ka shige munafiki وما يشعرون وسلم يعلمون أن إذا أعظم cewa yaudarar su ne an kurdi na kanun su ne wani ba da ake wannan yana so magana akan larabci maka na larabci in ka ji an ce yuhadiduna yuhadiduna wa ma yuhadiduna to yaudararre ne ya kamar ni da kai kai min yaudara maka yaudara to nan Allah ya ce yuhadiduna Allah to in suna ma Allah yaudara Allah ma na masa yaudara kenan in ya zama muba'ala ne ka yi mun na yi maka ainihin mufa'ala ya fahimu na yi maka yaudara kai ba ka yaudara ne to sai Allah ya ce da shi da munafikai suna yaudara juna to Allah na yaudara ne a ba yaudara shi yasa ya ce a yake so ya fassara maka nan kun muhada'a a nan ba irin wanda ka san shi ne a can ba cewa kayi na yi maka a nan mutum ɗaya ne su kafirin ne suke yaudaran Allah Allah bai san yaudara ba kamar za ka ce a abdul lissa na yi wa ɗan fashi azaba to ba za ba kun yi juna ba ne wa zikrullah cewa yu aqibuna Allah ya yuqalibuna Allah nan kafin min kyautu da magana ne wa fi qira'ati in ka duba qira'a ashab da suke yi in mun ce yuqalibuna Allah wal ladina amanu to ba za ku ce ma yuqalibuna sai ce ma yahdabuna wa ma yahdabuna illa anfusahum wa ma yashurun to shine yake so ya nuna maka cewa kar ka dauka cewa ba da annabi ba ala Allah ba yana yaudara ba ne fi qulubihim fi qulubihim marad fadadahum Allahu marba ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون
في قلوبهم مرض الله جابن يسامي waɗannan mutane akwai cuta a cikin zuciyarsu shakkun shakka cuta ne wani babun munafinci fa huwa yamlil qulubahum shine yake cutar da zuciyarsu an yar'ibu ha yake raunana ta fazadahum Allahu marala sai Allah ya kara masa cuta bima anzalahu da abin da ya saukar min alqur'ani daga alqur'ani li kufrihim saboda kafircin su walakum azabun alimun azaba mai radin iyaka ba da gare su bima kanu yukazzibuna sakayyan abin da suka zama suna karyatawa ai nabiyallahi annabin Allah وبالتعبيد يكذبون بما كانوا يكذبون abin da suka kasance suna yin ƙarya a ina fi kauri in sun zo jama'a da minci amanna amanna amanna to ya kuli gona kenan suna ƙarya wa idza qillahum idan aka zo za a yi masa nasiha aka ce masu la tusru fil ardi kar ku yi banna a cikin ƙasa fil kufri da kafirci wa ta'awin da tsare mutane game da imani قالوا كذب إنما نحن مسلمون أي موبا ما كبرنا بني مو ما خياراني وليس ما نحن فيه بفساد أبونا متشفي بابرنا بني قال الله تعالى ردا عليهم ألا يفعل ينام رد ألا لتنفيذه وإذا كتب وقد تابني إنهم هم المفسدون سوني ومن كان حقيقة والذين كانوا قبل الإيمان ولكن أما لا يشعرون بالصني وبذلك الوكالة
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستعطف بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون وإذا قيل لهم أنتم آمنوا كما آمن الناس وبعد gaskiya kamar yadda mutane ashabun nabi safan annabi suka ba da gaskiya qalu ya'tu min kama amana sufaha yanzu kuma ba ma da gaskiya kamar da wawaye suka ba da gaskiya ai al-duhan suna kiran sahabban annabi wai jahilai ai la na faru ka fili ba za mu yi aiki irin nasu ba qala ta'ala raddan alaihim Allah ya faɗa yana mai mayar musu ala innahum wa waɗannan su ne wawaye ba sahabbai ba walakin la ya'lamun amma ba su san cewa su ne wawaye ba wa idza laqul ladina amanu asluhu lakiyu shi da ku asalin salakiya ne ya zama da kuwa ya zama da ku to zai bajin lammatu aka shafe lamma listisal saboda nauyin sun maliya sannan ya yi listika ya sake na damma albawi aka ce wai za da ku asalin salaki ne idan allazina amin sun game da waɗanda suka ba da gaskiya su munafikan nan qalu sai su ce amanna ai mu ma muna masu imani tare da ku ai mu ma tare da ku muke masu imani amma wai za ka lau min ko in sun koma daga wajen su ila shayadinihim zuwa shedanin su a sa'ihim qalu sai su ce inna ma'akum mu kan muna tare da ku bi dini a cikin addini inna ma nahnu iyakan musaddiquna masu izini ne bihin da su bi zahar imani da bayyana da imani kamar yadda suka yi izinin nan Allah ya ce Allahu yastahdi bikum الذي ذاك مثل بجارهم بإذهاب إبراهيم مثل إبراهيم ويمدهم يزيد يميل ويمدهم لأن يمد تعالى كما أنت كيسو أباس داما في تين أبن سوغلاما في تبيانهم أجين ششين في تجاوز محودة كيف لي وأنت سكين هاتي في الكبر لكافر شيئا أمون سنة كيوا لقوموا تحيوا الجسيم وحاله
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي توقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى irin waɗannan munafikai su ne wanda suka so mata da shari'a islam da ruha suka musaya da nake da shi amma rafi a tijaran sai da sai ruwan su da shiri ba ba ai ma rafi hubiya bal masulu sun yi asara ne masiri da makoman su ila nari mu'abbada zuwa wuta abin dawwamarwa a kan su to anan mai tafsiri ya ce to shi shi a meye ma'anan bayan sun sai da imani su dama ko wanda shi ai da ba wanda shi muna fi gani amma Allah subhanahu wata'ala ya ce sun so bata da shiriya to anan ana magana ne akan faɗin manzon Allah da yake cewa kullu mawludin yuladu ala al-fitrati illa an abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi duk ɗan da aka haife shi an haife shi akan sunnar hukunci sai dai in yi rashin sa da su ya faru a gidan Joseph ko a banko ko mutuwa ko matu to bai ya sa bai sa'a ba in ya zo gidan mai wuri sai ya zo ya wuri in ya zo gidan mana zari zai zo mana zari in ya zo gidan mana muje zai zo mana muje idan Allah ya taimake ka ta faɗo gidan Muhammadu ko ka faɗo gidan Ahmadu ko ka ba gidan mai suna Musa ko ka ba gidan mai suna Ibrahim ko mai suna Sulaiman sai a ba ka suna mai yawa sai Ahmad Musa Sulaiman da sauran Allah dan dama shiryayye shiryayye a asali kan ya zo duniya sai da Allah ya tambaye shi a cikin cikin uwarsa kamin ya fito dama Allah ya tara mu a alamin zarika abin da za a halitta tun daga farko aka shi ya san kuru da sunan zama ne daidai sai ta jami ya ce Allah ku bi rabbikum ni ba ubangijin ku bane to ba Allah an ba ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kada ya fara duk da ba wanda ya zo da ba shine ya zauna da Allah shekara aru aru sai ya hadu da zaka shi ta wajen aikan annabawa sai ka ga annabi ne da kanshi amma wajen an kai mana alƙawari annabi ne na farko wa idza khadna min nabiyina min kana wa sai ce wa minka Allah min nuru inda an biyo tafsirin ne sai a ce wa min nuhu wa min ibrahim wa min musa wa min isa sannan a ce wa min muhammadu rasulullah sai Allah ya ce a a can ne wajen aika ba kai ne farko ba nuhu ne farkon mursalai ne wasu da yawa a kawo a tsakani na kawo ibrahim kuma da ne wasu da yawa a tsakani na kawo musa da ne wasu da yawa a tsakani na kawo isa wanda sannan na kawo kai muhammadu rasulullah a tafsirin zuwa haka yi amma a wajen karban alkalawai kawai a alamun sarri wanda kowa nan yana wurin dukkan mun nan muna wurin Allah Allah ya tajalli akan mutu Allah to gara sai kun annabi ya ce fale fale ya fara wannan da suka bin shi a martaba wannan annabi nan guda biyar suka ce fale sun samu amsa sai sauran annabawa mu sai suka ce fale sai mu'minin suka ce waliyai suka ce bale mu'minin suka ce bale musulmai suka ce bale kafirai suka ce dogaro da ko bala ne Allah ya tsoro. Ya mi murya kawo kansu bai kawo kansu ba. To a nan in a wajen Allah duk wanda aka haifa a kaddaran sa kan kafiri kafiri. Musulmi musulmi ne. To amma in za ka ga duniya za ka dole a kan ka dauko alƙawari za ka bi Allah da manzon Allah. Da ka zo muryar kuma in baka yi sa'a ba ba da gidan wanda ba Allah yake bi ba sai ka zama wannan. To shine malam Allah yake cewa ma ma in tabdaluha kun musayata amma fi kuma da lafiya su kuma kan da ni ba zama masu biya ba masalon an ga wajen kuma su bi ni ba ihim kama zalin lazin sauka da nara karshe alkurani kullum ya kawo magana sai ya kawo kwatanci kwatanci kwatanci alkurani kamar mutumin ne da ya hura wuta fi zumbatin a shidu kana dokan daji duhu ne da ya duhu kana tsoron kan wani abu ya zo cije ka ko kuna ba ko mafi ko menene kana cikin tashin hankali sai ka zaɓi a shanar sai ka kwanta fitila ai za ka samu amana ko da abin da zai zo cikin duhun nan za ka gan shi to yake misalin munafiki nan bayan ya kunna wuka a duhu falamma a za a yayin da ta haka kama a haula ko abin da yake daura da shi ba a tsara ya ga komi da yake kusa da shi wanda ba a kuma ya zamo a shi lokacin ma akwai sanyi ga amfanin haske ga amfanin yin wa'anda ya amince min ma ya kamu daga abin da yake tsoro kar ya kama shi ana cikin haka zahama Allahu bi nurihim Allah ya tabe da haske sai bi da zamu ba tsoro da kan ai ga da kun ciki ya da da da san ne riga da mu to yanzu ya samu har amana ya samu ya kuma rashin amana ai ba wajen musulmiri da yace zahama Allahu bi nurihim alhali an dauko maganan kan mutum ɗaya ne falamma ala alma haulahu ذهب الله للحكم أتي بنوره أكت بنورهم مراعاة تنكي ونقب على الله وتركهم يبرس في ظلمات أتين دوني ga duhu iri iri la yusiruna ba sa ganin ma haulahum abin da yake daura da su mutan hayyiri da suna ɗemace an ɗari ga barin hanya fa'ifina mamuru wa kazalika haka nan haula'i waɗannan munafikai aminu sun amince a nan duniya ba za a hau kansu da makami ba bi zuhari kalimatul imani da bayyanar da kalmar imani za su zauna wajen munafikai da muminai za su ci abinci da su amma fa kaga kun kunna wutan kenan sun samu amana ba za a bi yau ba fa idza matu da sun mutu ja'ahum al-khawf wal azab sai tsoro ya zo musu da azaba shi kenan in an shiga kuma an shiga kenan na laya ko ko sun mun kura mene an haƙi gabanin gaskiya fala yasma'una bu sama ga kodin ba sa ji irin jin karma domin jin kowa yana jin abin da ake faɗa amma idan ji ya tsaya a kunni bai kai zuciya ba za a amfana shi ba to sai Allah ya ce suna ji kurame ne game da gaskiya ba sa jin hukuma kuntum bebaye ne an alkhair game da alkhair fala yaquluna hu ba ku bane sa umyum makafi ne an dare kin huda game da tabarkin shari'a fala yarawna hu ba sa ganin sa ma hum la yarjun su ba za su komo ba an dalalati game da fata misali dai
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير اليوم صفة منافقا أجيب أجمع بآيوي كوكشو أو كوكو مثلا وكتنشن سكتيب كما ما أبوتا روان ثمني وأصله صيوب من صاب يصيب أن ينظر يجي سوكا من السماء إذا سماء الصحابة في أجين دهن أجين إلى جدنا أقول ظلمات متكاثفة daga inda aka ce an haɗa hadari za ka ga baki ya yi baki irin ko'ina ya rufe. Wa ra'adun ga ra'adu, ra'adun nan an ce tsawa ko ko almalakul muwakkal bihi wa da sauki. Wato idan aka yi hadari za ka ji wani ruwa za ka ga walƙiya. To ruhun nan tsawon mala'ika ne wanda yake koran hadari ne dai inda aka ce. Shi ko walƙiyan nan bulanan da yake koran da yake koran girgije kenan. Allah وبرون والقيان لمعان صوته والقيان بولالنسا الذي يذكره به وندي كتاوالش يجعلون أصابعهم في آذانهم من السوائق ما بوتا صون wannan sai su dinga sa hannun su ya sun sa gida gida kunnin su saboda tsananin sautin ra'ad li Allah ya tsauna kowa yana jin ruwa da kaji an ce ruhu ko sai ce Allah kamun ruwa Allah kamun ruwa amma in ya tsawa sai ka toshe kunnin ka abin da kake so kuma kana toshe kunnin yana da rugoni to haka kwatancin munafikai sun kamar yadda mumini ya san wannan gaskiya ne ruwa rahama ne amma kuma yana tsoron tsawon da sai ya jiro ku sai kai Allah Allah kiyaye Allah kiyaye kai wani tsawa da sa ba aram bai bana Allah to haka nan munafikai hazar al-maut dun tsoron mutuwa min sama'iha daga jinsa kazalika haula'i haka nan waɗannan munafike suke idza zakara al-qur'an idza nazara al-qur'an idan alkur'ani ya sauka wa fihi zikirul kufri a cikin alkur'ani akwai ambaton kafir al-mushabbahi bil zulmati wanda an kamanta shi da gwanni wal wa'id da nafu al-mushabbahi abin kamantawa da ra'adil tsawa wal hujjati da hujjoji al-bayyinati bayyanatu al-mushabbahi wanda aka kamanta shi da barki da walqiya yasuduna azanan sirrun dole kunnuwansu ne Allah ya sa'u don kar su ji bayani su karkace zuwa imani wa tarkini da barin addinin su wa huwa indahum mawdu mutuwa ne wajen wallahu muhidu Allah mai kewayewa ne bil kafirin ilman wa qudratan wa la yakunu sani da iko ba za su yi masa ya kaji barku walƙiya ya kusa ya kuma tsaron ya kaji ganin su da gaugawa ya kudu hadin surati كلما أضاء لهم مشوا فيه كانوا مثل القرآن ويكون يا يحق كان مصدق للجميع معنى إذا هو نابي ينادي القرآن إن يجي أبن دبايا صدق الدبور يجي يوسف da an ji abin da ya ji abin da yake so shi kenan to an haka ka musu kenan zai wai masauki sai su tafiya wai za a lama ne mu kamo ne masu duhu sai su tsaya waka hudu tsaya tamfinin kwatanci ne ne istihadi ma bil qur'ani hujjan al qur'ani min al hujjati na hujjojin kulubin zuciyar su da zikon gaggatawan su lima sami'u fihi mimma yuhibuna da abin da suke koyi kurin da aukansu amma ya karahuna ولو شاء الله لئلا يزول لذهب بالذي لا يتفيد كنوا من ظاهرا وأمثاله لجنته الظاهرة كما ذهب بالباطنة كما يتفيد قوية إن الله على كل شيء قدير ألا غيركم يمسككم قومي ومنه لكتيكم ألا إصحاب من تلتفيد أبنك عمدا الحمد لله رب العالمين